بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعظي بنظرة تأتي لنا كالزبر ina cikin bayanin da Allah ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ta yabon shi da abubuwa masu yawa Musa inda aka ce Allah ya ce mishi shi ne haske wanda yake hasken an dauta maza Allah sallallahu alaihi ta kuta bayyana ga mutane tun ma kafin ya magana ba shi kadai ba ta ce wa ƙasar ma'ullahu ta'ala fil qur'ani min ghairi hadha al-mawdi'i nuran wa sirajan munira ta Allah ta'ala ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil qur'ani ba wannan wurin ba shine a wurin da ba wannan ba ya ce mashi nuran haske wasu raji kuma ya ce mai fitila munira mai haskakawa faƙala ta'ala allah ta'ala ya ce har ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin hakika nurin haske ya zo muku min allahi daga allah shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kitabun littafin mubin mabayyana shine alqur'ani marida kaga Allah ce mishi nuru a wannan aya wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira hakika mu mu aiko ka kana mai shaida ga mu'minai kuma kana mai bishara ga mu'minai da aljanna kana mai gargadi da wuta da kafirai sannan kana mai kira zuwa ga Allah da izini da Allah sannan kana fitila munira mai haske a suratul ahzab wa min hada daga wannan inda Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna daukakar daraja ce qawluhu ta'ala zance Allah ta'ala da ta'alamna shirah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك Allah ne ka tambaya tambaya ta tabbata wa ai mu ne muka yalwata maka kirji suratul shari zuwa ƙarshen surar da da yace shara na shara alam na shara laka to sharaha ma'ana ce wasa ashe ba mu ne muka yalwata maka kirji ba mu ne muka yalwata maka والمراد بالصدر هنا تعبوني دا يرجي أنا وند أك يلوتا القلب شيء زوجيا وتمن يلوتا مك زوجيا كا قال ابن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يأتي معنا أبن الله شرحه شيء يلوتا كرجم مزالا زوجيا تيجينا بنور الإسلام ده حسب المسلمين وقال سهل sami ya ce a'a kuma dai ya rawata kirji ne binurin risala da hasken manzanci wa ƙala al-hasan imam al-hasan ya ce mala'ahu Allah ya cika zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuman da hukunci wa ilman da ilimi wakila ma'ana wa aka ce kuma a ma'ana shi dai alam yuɗaɗɗir albaka ashe Allah bai tsallakake zuciyarka ba hatta la ya kabar da wasuwasa har ya zamo bai karɓar wasuwasi ma'ana Allah ya yalwata zuciyarka hatta yanda wasuwasi ba ya shiga cikin zuciyarka wa wada'ana an ka wuzraka alladhi an qada zaharaka ashe ba musulyan maka daga barin ka musulyan maka ba da nauyin da ke damun ka wanda ya nauya bayanka abinda ya maka nauyi a ba mu sauke maka shi ba suratu shari'a hayyo ila an ce da ya ce wanda ya wadana an guzara guzara ta ga zunubi kenan sai ya ce ƙila an ce ba sallaba ba mu sarya baka da abin da ya riga barnin da duka na laifinka to ai annabi ba da laifi to bi aka yafe mishi ta laifin da ya yi yani yana nufin ƙabular nubuwatu wanda ya kayan annabta in bayan wakil aka ce a ba magana zunubi ba dai a rada allah na mirin duk ala ayyami jahiliya ba mu ne muka ɗauke maka nauyin kwanukan jahiliya ba inda aka bauta a wajen allah ana harka da birtaniya wakila an ce a a abin da aka yi a rada ma a kala zahara huluna risalati a ta ballaga allah ya ɗauke mishi nauyin da ke damun shi wanda aka saukan mai na bashi sharaɗi ko kuma manzanci manzanci na da nauyi to allah ya ce ba muka ɗauke maka nauyin ba a takan laga har ka samu damar da manzanci wato allah na cewa mun yalwata mashi zuciya shi mun ɗauke mashi nauyin risala ya samu damar da manzancin nan yadda ya kamata za ka cewa بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله حتى جاهد حتى أكاه الماوردي وسلم وقيل هكا معلش عصمناك ashe ba mu muka tsare ka ba ma'ana mun tsare ka mun baka isma walau la zalika ba dai isma da muka baka ba la aqalatu dunuku zaharaka da zunubai sun nauyar da bayanka to amma sai sun maka baka isma wanda yake baka bayan zunubin wanda ya ce maka nauyi haka samra kan gishi ya kuto wannan bana to bayan wani haka sai Allah ya ce wa rafa'ana laka zikiraka ashe ba mu ba da muka ɗaukaka maka ambatonka ma'ana mu ne muka ɗaukaka ambatonka shine muka ɗaukaka ka ashar قال ابن آدم يتشي warafana laka zikiraka bin nubuwati muka ɗaukaka ambatonka da baka annabta wakila ta ce mun ɗaukaka ambatonka idza zikirtu zikirta mai Allah ya ce in an ambace ni sai ya ambace ka tare da ni yi kauli cikin cewa la ilaha illallah sai ya ce muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga iyakar ɗaukaka ambato kenan na sunan shi domin daraja ce da an ce Allah za a ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wakila an ce ana haɗa su tare fil azani a cikin kira sallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqama da wurin iqama din za a yi sallah shine wa rabbana laka zikraka قال الفقيه القاضي أبو الفضل يجي هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه wannan magana tabbatarwa ce daga Allah sunan shi ya girma ya ɗaukaka wanda ya tabbatar ma annabi ne sallallahu alaihi wasallama akan girman ni'imar da Allah ya yi mai da girman ni'imar samuwa ta yi wurin ubangiji su wani ta'ala girman shi wurin Allah da kuma maɗaukakiyar daraja ce wurin Allah da kuma karamar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi mi bi an shara kalbahu shine Allah ya lawata zuciya ta yi lil imani saboda imani wal hidayati da shirya da kuma shiryawa wa wasa'ahu kuma ya lawata zuciya ta yi liwa'ayin ilmi saboda kiyaye ilimi wa hamlil hikima da kuma ɗaukar hikima da Allah sa a ciki ta manzanci da Allah ba shi wa rafa anhu zai kana umurin jahiliyyata alai kuma ya ɗaukake mashi nauyin al'amuran jahiliya ga kanshi wa baggadahu lisiyariha ya sa shi ƙin ɗabi'a da al'ada da rayuwar jahiliya وما كانت عليه بظهور ديني على الدين كله da abinda jahiliya ta zamo a kan shi ta wajen bayyanar da addinin shi bisa ga dukkan addinai gaba da hayarin jayi wa haɗa anhu wa hudata a ba'in risalati kuma ya saryan mishi da nauyin nan na risala ta sa a ce mutum shi zai an so sako daga Allah ya yi da shi zuwa ga halitta Allah da baki wannan ya ishi nauyi sai Allah ya ɗaukake mai nauyin har ya samu damar yi da manzancin da Allah subhanahu wa ta'ala nauyin risala da annabta litablighihi lillas dan iya washi ga mutane ma nuzila ilayhim abinda aka saukan musu ai kaga su mutane su aka nuhi da sako amma tun da ba su ya karɓa sako daga Allah sai shi Allah ya aiko shi da sakon ya zo ya da shi ga mutane wata nuwihi da ɗaukaka wa ubangiji da bayyana wa ta bi azimi makanihi ya bayyana ya nanata ɗaukaka girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waje lilo rutubatu da girman martaba ta ga Allah wani fata zikirihi da ɗaukaka ambaton shi wa kiranihi ma'asmihi ismau da gwama wasu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sunan shi ala kata da tare da yace rafa Allahu zikrahu ila al-akhirah wa rafa'na laka zikraka ya ce Allah ya ɗaukaka ambaton annabi Muhammadu sallallahu a duniya da lafiya kaga falaisa khadibun ba wani mai hudu ba wala mutashahidun ba wanda zai tahiya wala sahibu salatin ba wanda zai sallah illa ya kulu sai ka jana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na shaida ba abin mota da gaskiya sai Allah kuma yana shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi manzo ne na Allah to shine warafa ala laka tikrata wa qala abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma yace warawa ce anna annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace atani jibril alaihi salam jibril mai aminci Allah ya zo mana faƙada sai ce inna rabbi wa rabbaka ya ƙuni ubangiji na ubangijinka yana cewa da kai ta dari kai farfatu da kiraka in ji Allah a tambaye ka ka kusan ya da Allah ya ɗauka ka ambatar ya Allah ka yi da wannan ultu maza Allah ya ce alayhi salam Allahu wa rasulu alam Allah da manzo da su suka sani kala ya ce in ji Allah idza zukirtu zukirta ma'i in an ambace ni za a ambace ka kaga wanda ya ce cewa dan Allah dan annabi kafirci ne to ga hadisi ingantacce kuma ga ayar qur'ani an hada Allah annabi ko ba ka ce Allah ya hada manzo Allah ya hada shine ba da bai cewa Allah da annabi kun taba jin sun rabu ba sun rabuwa Kalam da Allah ibn Allah ya ce ja'altu tamamal imani bi dhikri kamal na sanya cikar imani yana zamuwa da ambaton ka tare da ni mutum ya ce ya yarda da Allah ya yarda Allah shi amma da shi ya yarda da komi shi ne manzon Allah ne kawai bai yarda da shi ba ina imani ne ba kai da imani ka ka yarda da Allah to baka da imani sai ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne warafa ana laka zikiraka wakala ya da kuma ya ce ma'anar shi ji altuka zikiran min zikiri na sa ambatonka ya zama zikiri daga zikiri na ambatonka shi ne ambatona ambatona shi ne ambatonka sai an hada su faman zakaraka zakara ne duk wanda ya ambace ka ya ambace ni وقال جعفر بن محمد الصادق لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية أقول دوك كأنبت مزا الله سبسبا الله يتبا والذي أنبتشيك ليداد منزنشك face ya ambace ni da yadda da ubangijin takata cewa ni da ubangijin shi tun bazan Allah an kace to tun nan ma wurin wa Allah Allah to shi ko mina ne manzo manzon wa manzon Allah kaga tun nan ba son wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashara ba'dhum fi dhalika sashin malamai ya nuna cewa da fara laka zikraka ila maqami shafati yana nuni zuwa ga maqamin ceto inda za a zo za ka mace idan a nuna daraja ce ta sa kawai an ka ce za a yi taron tashin kiyama tunda za a zo a yi shekaru allah ɗaya sai a kasu ana ruwa ana iska ana rani allah na cewa liman mulkul yau lillahi walil qahar shi kadai ai ba wai ba a gama gina aljanna ba ne aka ɗauki lokaci kamin a gama gini ba kuma shirya ta ne abba ai ba wuta ba a gama ba komi da komi ai yana nan cikin bakun fa tunda manzo Allah na ba da bayani da Islam cewa ya tafi aljanna ai ya ga gidan wani ai ya ga matan wani ai ya ga kaza ai ya kaza ashe aljannar nan tana nan raye to zaman me aka yi wurin taron tashin kiyama ai shekaru babu iyaka har kafiri ya gwammace a kai shi wuta bisa ga bala'in da yake ciki ne shi ne yace tashin kiyama an yi shi ne da a nuna girman manzon Allah saboda za a matsu duk wanda aka hangen ya isa ga Allah shi da kai ne zai nuna cewa bai isa ba tun daga annabi Adamu za a zo za a zo za a zo har a zo ga annabi Isa alaihi salam kowa na cewa wa shi ne bai isa ba cewa ni ta san Allah yanzu ai na kai kaina ni sani ni da adalci iri kaza iri kaza to kaga kusan an yanke kauna kakam annabi yasa ce to ran mahmud rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau shi ne ke da isa ga bada in ban da shi ba wanda isa ga Allah yau saboda Allah ya hushin da bai taba yi ba kuma daga ran nan bai koma hushi ga wani da zuwa a gaya mai cewa rasulullahi yau wuri ya yi dameji ba mai iya isa ga Allah sai kai ka isa ka neman mana ceto sai ce ana laha ana laha ana laha sai ya tashi ya ce ta san ma'al'arshi in ya ce ya ce zai ma Allah kirari ya yabi Allah da yaban da ba taɓe ma Allah irin shi ba sannan Allah ya ce ya Muhammad in ya faɗi ya sujada ce ya Muhammad in fara saka sartoka washfa tushfa ya muhammata da kanka ba kai wani a duniya ba in ji mai infiraji me kake so roki duk abin da kaka so za a baka ceto da baya roƙona roki ceto kenan ma baka ceto sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo to wannan ko kafiri sai ya gode ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kaga wara fa'ala laka zikiraka kenan ka san abu ya faru babba ai labari shi za a ta yi ko za a ta labari a ta labari ba dan wani ba da ba ya kaza ba ya ce shi ne Allah ta ne wa min zikrihi ma hu ta'ala an qarana da'ata hu bi da'ati yana da warafa ala da zikiraka shine Allah ya hada bin annabi sallallahu alaihi ko bin shi Allah da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka bi Allah ka kimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai so amma ce man mu'iyar rasul fa kada ta Allah duk wanda ya bi manzon Allah to ni Allah ne ya kaga ya girma ki wasu mahu bisbihi ya ba mu sunan shi da nashi qala ta'ala kaga Allah ya ce wa atiullaha war rasula ku bi Allah da manzon shi bai ce sannan ku bi a'a ku bi Allah da manzo ne kaga kenan ashe biyayya tare suke ku bi Allah da manzo ne kaga ya sawo bai ce sun ba wa'adiullah wa rasul ali murana sannan ya ce wa aminu billahi wa rasuli ku bi Allah da manzon shi bai ce sannan ku a be ya guda ce imani guda ne ku imani da Allah da manzon shi ku bi Allah da manzo ta wannan aya ta yi alhadi ba jama'a bai nawa ma kaga sai ya hada tsakanin imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga Allah da biyayya ga manzo Allah alaihi salam sai ya hada su da wawil aqfi da wawi na dafi al musharrika wadda ka tara abu ya zama gashi ba wani bambanci tsakani wala yajuzu tambu hadha al kalam fi ghayri haqqi sallallahu alaihi wasallam hada wannan magana Allah da wani ka kawo don ba annabi Muhammadu ba babu wanda isa ya mishi haka shi kadai za ka hada shi da Allah ka kawo tsakani ba summa ba gaskiya shehu abu ali al-husayn ibn muhammad al-jayyani الحافظ فيما أجازني وقرأته على الثقة عنه قال حدثنا أبو عمر النمل قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزع الله يأتي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم kada da yanku ya kuskure ce ma sha Allahu wa sha a fulani in Allah ya so da wani shi ma in ya so son wani da Allah ba a hana su da wani ma sha Allahu wa sha a fulani matuƙa Allah ya so da wani ko ku abinda Allah ya so da wani yana magana kan wa wa walakin sai dai ku ce ma sha Allahu sun ma sha a fulani abinda Allah ya so sannan kuma wane ya so kaga mai cewa ba a yi wancan to ina samu hujja ba a cewa don Allah don annabi wai ka zama mushi qala al-hadabi arshadahu sallallahu alaihi wasallam hadabi yace abinda ya sa manzo Allah ya ce haka ya shirye da su ne yi taqdimi mashi'ati Allah ta'ala ala mashi'ati man siwa bisa ga gabatar da mashi'a ta Allah akan mashi'a wanda ba shi ba wa kataraha da summa ya zafi kuma wannan a haɗa shi da summa ba da wa ba allati hiya lin nasbi wat tarafi wanda yake summa tana nuhin jerantuwa da kuma jinkiri tsakani bi khilafi wawi sabanin waw allati hiya lil ishtiraki wanda tana ba da fa'idar taruwa da haɗuwa ilimi guda ومثله إلى شيء الحديث الآخر وانا حديثي يزو أن خطيبا وانا ما يخدبا دا ما داربا انتا سزو سكا زو دا مواكي دا ما يخدبا مواكي سو يواكا تنا يبون مزا الله سكسا سنا نونا سوسواي sannan mai huduba shi ma ya huduba yana nuna girman su to sannan shi manzo Allah suka samu nashi mai waka shi ma tashi ba da raddi mai huduba shi ba da raddi shine sukan ce mawaƙin manzon Allah ya hina mu ƙwarewa mai hudu ba shi ya hina mu ƙwarewa to wani mai hudu ba ya zo khatab inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sai ya ce man yudhillaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihi ma duk wanda ya bi Allah da manzon shi faqad rashad ya shiru kamar ya asihima wanda ya safe su nan kaga ya haɗa ya asihima ya haɗa Allah da manzon Allah nan kalma guda makalar da wanda biyu sallallahu sai manzon Allah ya ce mai bisa khadibul qaumi an taqum aw qala da ya ce ashatir da mai hudubar wannan mutane tashi ka babu ne yau za ka ce wa man ya asihima wanda ya sabi Allah da annabi sai ka haɗa ka musu kawai hudu ɗaya ka sa masu kuma haka baya mai da su abu guda ke kala abu suleiman ya ce kare hamilu jam a bayanar ismaili bi harfin kinayat ya ki ga wannan mai hudu ba haɗawar da ya tsakanin sunan allah da sunan manzan allah su za su gama sai ya yi umar da harfin kinaya harfi na kinaya shine kuma ba a cewa haka da ma fi min taswiya saboda cikin shi yana yana fa'idantar da daidaituwa kenan ya daidaita Allah da manzon Allah sallallahu alaihi ba ce an sun zama daidai wa daidai ba to in ya ce huma din nan kamar ya daidaita Allah da manzon Allah sallallahu alaihi ko ba shi aka nuni ba wanda haba gairu wani shi ya tafi ila annahu inna ma kariha lahu al-wuquf ala ya'sima wani ya ce abin da yasa manzon Allah ya ce tir da mai hudu ba mutane saboda manzon Allah ya ki tsayawar da yi ala ya ma bai cika magana ba ce wa man ya ma to ya kace ka tsaya nan man yudi Allah wa rasuluhu fa qad rashad wa man ya ma wanda ya bi Allah da manzo na hakika ya shirya haka wanda ya saba mu shi ma ya shirya to haka ne ya ka ce tir da kai tai ka bamu in ji wani ya ce shi yasa mu Allah ce ta mutane wuri in an sabi Allah da manzo da kuma ce an shirya wa gaula bi suleiman asabu amma zancen shi abu suleiman da ya ce a'a daidaita Allah da annabi shi an ka hana ba a haɗa su ba to ya yi inganci limaru ya fi hadisi sahi don abin da kuma daga wannan hadisi ga ta ce annabi kala ko sun ce ai ya ce wa mani ya su hima faƙa gawa wanda ya sabi Allah da annabi ya halaka to kaga ashe ba tsayawar ce illa ba da abu ya faƙa gawa walam yadkhulu qufa ala asima bi an bata tsaya wace ga asima ba wa gare ta labal mufassiruna wa ashabul ma'arif fi qawlihi ta'ala haka masu tafsiri da masu ilimin ma'ani na balaga sun yi sabani cikin ma'anar zance Allah ta'ala da yace inna Allah wa mala'ikatahu sai ce yusalluna 'alan nabi Allah da mala'iku ne suna nan suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kaga nan ya hada Allah da mala'iku ya yi musu damiri guda yusalluna to kace ba a hadawa da wau Allah da wani sai ce i inna Allah yusalli wa mala'ikatu yusalluna ala nabi shi hal yusalluna shi da yace yusalluna damirin nan raji'atu ala Allah ta'ala zai koma ne ga Allah ta'ala wal mala'ika da mala'iku an malakoku ba a ja zahu ba abu wacce atomi ya halatta wa mala'u a haru suka ce a'a wannan bai yiwa li'ilatin tashiri dan illa ya hada Allah da mala'iku ya musu bugu guda wa khassu ad-damir bil mala'ika suka kebance damir ne salluna aina jabi ne to ga mala'iku وقدروا الآية سورة قدرت آية إن الله يصلي وملائكته يصلون ألا لا صلاتي ولا يقوم صنع صلاتي لكن فاتح
فلا هذا الفاتح